أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo mun nan rana ta Laraba kamar sha ɗaya ga watan Imamin Ula hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku haka nan da tattara kuma kamar sha biyar ko sha biyar ga watan sha biyu da ashirin da ɗaya kamar da aka saba a ranar irin wannan ta laraba muna karatu a cikin wani littafi mai albarka na sufatul mawdud bi ahsanil mawdud wanda ka rubuta malami ibnu qayyim da jawziya Allah madaukakin sarki ya mashara'a wannan kuma shine darasi na 68 muna cikin babi na goma sha shida fi usulin nafi'a fi tarbiyatul aulad sun waɗansu fasussuda ko fasunna masu matukar amfani a babi na tarbiyyar yaya kowane uba zai so don shi ya zama mai tarbiyya kowane gida za su yayin su zama masu tarbiyya kowane gari haka kowace nakama dai mutane ne masu kishi ko su ma suna da ita tarbiyyar waɗannan shawarwari ko waɗannan darussa na addini da malamin ke lakana mana darussa ne ko karantarwa ce ko tsare-tsare ne za su kai zuwa ga a samu ji ko al'ummar da za ta biyo baya daga cikin yara da matasa da ake da su su zama nagartattu to za mu tashi da ce faslun wala yabbari an yashurra adam abawaihi bukahu tafi nan ne za mu tashi mana ke faslun wani fasalin kuma wala ya tsari bai kamata ba bai dace ba a yi shukka alin abuwaini buka ustifli kukan yaro ya dami iyaye ko ya zama wai iyaye su rika jin kukan yaron ya kafura za ku wani matan shi biyu tana da yaro ba neman izini ba da barkoki ba da lashi ba amincewar ta ko sai ko matan take da kai musu magana shi kin da ganin shi yake wani goga ne kwata kwata kawai yaron ne ya fi kuka yaron ta ne ya fi kuka amma da ne zama wani a nan gaba ya cire sunan shi ya sa sunan ta to kuma yanzu na za ka daina raki wahala da kai wani wahala kai kai kada ka gudun kuka mai sauƙin ta gwamna na adam su kenan wannan kowa ba zai iya biyan kuɗin makaranta ba in dai kuka zai dame ka wanda sisi ba za ka kashe ba sisi yaron zai iya dame ka da kuka ya dame ku da kuka kai da uwar tana iyayen ta dan ya yi bacci kai kuma ka rasa ne za ka yi sai ka rasa sai na tuna ka je ka rasa sai na tuna to duk ba ka karanta kai mai yiwa an kuka ya zama duk gidan alkhairi kila wani mugu ya ɗan rafu sai da rika jin motsin ka a ɗaki kana kaiwa kana kuma sun ce gidan nan ba a yi abu kun kukan yaro ake mace mashin ɗin ka ya huta motar ka ta huta akuyar ka ta huta ƙaton san da kake kiwon nan sauran irin da zama tarihi amma jin motsin ka saboda kukan yaro ya tashe ka kaddara duk babu wannan ba ka da wani dalili na tafi haushin kukan yaro kukan jinkiri ya sa mutum na da mace fiye da ɗaya ɗaya ta haihu wannan bai sa a karyar da rabon kwana sai dai idan ita wacce ta haihu ita ce take gabata da sha'awa to yau ya iya komawa can bisa yadda aka yi abu na yarjejeniya almusulmuna ana shuruɗin sai dai irin haka so da haka bai dace kukan yaro ya takura wa iyaye ba ma'ana su ɗauki abin da zafi su ji cewa yaron nan ya kuntata wa rayuwarsu wasu raku ta kururuwar shi haka akwai boka kuka yadda ya san dai boka daga haku kalila wani ya buku kasira da za mu bi makan da ya tsibun to akwai kuma suraku suraku shine ihu da kururuwa zai yi wa makidan ma baya dauke da wani abu na kanna amma kuma dai ya cika da'irar da ke kewaye da shi ko ɗakin da yake ciki da ihu da kururuwa da su zai ne. to duka waɗannan ba su takura wa iyaye a su ji cewa wannan ma wata ni'ima ce yayi shi yanzu wani na nan ba kukan yaro ya hana shi bacci ba bakin cikin yau da kullum ya hana shi bacci to kai kai kuma ya gane kai ma wani kuma lalurar ciwo ta hana shi bacci wani kuma baccin yake yi amma kai da jinjiri ya hana ka bacci ka fi shi zama cikin ni'ima baccin kawai yake yi kamar matacce dan da ya san ciwon kan shi ma da shi ma bai baccin ba to ka ga waina wanda su sai ka hararo su sai ka ji cewa to alhamdulillah ni'matun min ni'amillahi wa in taruddu ni'matan ma ila suha ni'ma ce ta Allah na ya azabta ka da ita za ka dai kada kukan yaro da kururuwar shi da ihun shi su damu iyaye wa nasiyama bi shurbihi laban ila ja'a musamman kuma in yana kukan ne don ya sha mama idan ya ji idan ya ji yunwa lokacin da ya jinjiri ko karamin yaro da ba a yayi da ya ji yunwa to zai buƙaci mama to kenan in ma har akwai lokacin da za a yi wa yaro kusuri game da kukan da yake yi ya mashi kusuri a daidai lokacin da yake jin yunwa yana neman mama shi ma'aibi kuma a nan da ai rayuwa ce ta ta'awun al-birri wa taqwa yaro na kuka ita kuma uwa ta ne ta shagaltu da wani aiki na gaba daya shi ko mai gidan zai iya aikin ba lokacin kamata ya karba aikin dan kada aikin ya tsaya kuma ya rage daina kuka kaga an ce tsuntsu biyu da dutse daya bal tsuntsu uku ma in girki ne ma kaga ya kara kina baya ko ya ɗan samu kwarewa lokacin suna biyan aka yi yin lambu da kunin tsariya to ba su da ayyawa ba da kai karɓa ka ɗan ɗan ko kuma wani jirgin aiki yin da karɓa ita kuma ta zo ta kula da yara musamman lokacin da yaro yake buƙatar mama saboda jin yunwa fa inda ku to me yasa aka ce kada iyaye su ji cewa wannan kukan matsala ne akwai idan yana kuka za ka ga ya hana ka bacci amma kai ba hana ka baccin ya dame ka ba anya kukan da yaran nan ke ba zai cutar da shi ba kukan ya so ya yawa an ba shi mama ya sha ya ture ya ci gaba da kuka yana kwance girgima yake ihu yake yi kururo shi yake yi an ɗauke shi an goya ya ki bari an lashe shi ya ki bari an rufe shi ya ki bari an rufe da jikin shi kunni ne ido ne wata gaba ce cinnaka ya ci shi ba ɗaya kan mulkin yaron ya ki bari to ka ga wannan abin shi ne kuma dai sai ka zo sai ka tausaya mishi to anya kusan nan na lafiya ne to shi ne yake cewa to ai fa innahu yantafi'u bi dhalika al-buka'i intifa'na wima shi yaro kada ka gani yana fa'idantuwa yana samun gafiya da amfani ga wannan kukan da yake amfani ne girman gaske gwargwadon yanayin yadda yaro ya cika kuka gwargwadon yadda yake da lafiya a jiki gwargwadon yadda ake kyautata zato idan malaman psychology musulunci suka ke nan gaban shi za ta kyau ba zai zama kakalace ba ba zai zama kakarai ba ba zai zama wani kokari ba ba zai zama wani haka haka ba sai zama jarumi haziki gwarzo mai fafutuka da kowane maya da sunnoni na rayuwa wannan kukan shi ke alamta haka amma a haifan maka yaron tun da ya kukan fadowa duniya shi ke nan kamar sun maharan da ya watan shi bakwai bai taɓa kuka ba yana da kama so kai lafi ya kamata ka biya su idan ga ya suke yi kawai ya shuru ta na da kiyaye ba na kiyaye wannan dan hayaniyar ta yara da kukan nan da ya mutu al'amura duk alkhairi shi yaron da ya amfana yanzu kuma ta uban da ya san me yake kaga lokacin da yaron ko jinjirin ka ke wani abu da nan gaba ka san akwai amfani abun ba zai dame ka ba bas ya yin abun shi ne ma zai tsar maka da hankali sai a nemi likita a nemo magani a nemo masana ku yi bayani ina mafita to yaro yana amfana da wannan kukan amfanuwa ne girma to sai ma da ya kawo misali irin amfanuwa fa inna hu yurawwidu a ada'a domin da wannan kukan ne yake ƙara horar ko tarbiyyantar da gaban shi in ta tarwi yana motsa jikin shi yana tsara amfani da su wanda lokacin da aka ajiye su ba amfani da su to za ka ga kuma kamar ana cewa nan gaba kasi mashi amfani ne amma yanzu ya amfani da su gwargwadon yadda zai iya yana motsa su yana girgiza su an za ka yaro na kuka zai iya tokarin ta har ba ta kuma ko to wannan dan tokarin naka zai da yayi baka ji komai ba shi ke baka labarin nan gaba zai tokarin a ji wani abu amma in bai iya yanzu a ji ba komai ba nan gaba zai iya a ji wani abu ba kaga akwai alkhairi kenan akwai ya ya zazzagaya to zai rika motsa gaban shi wa yuwassiru am'a'ahu kuma zai rika yalwata tumburkumar shi cikin shi ko tumbin shi da wannan motsawa sai da mana tumbin shi zai yi aikin da ya kamata tumbin ta hada ne zai karba a yadda ya dace zai fitar a yadda ya dace ba zai zo da abubuwa a kasi ba saboda shi ma an masa abin da ya kamata sannan wa yafsahu ويفتح صدره صدره ويفتح هو يحسب صدره da wannan kukan yaro zai yalwata zuciyar shi ko kirje shi zai zama yana da fasihu sada kirje shi ko zuciyar shi tana da yalwa to da yake nufi da fushatu sada shine yaron zai zama zai iya jure ma waɗansu al'amura na rayuwa yanzu za su ga akwai mutumin da in ya kama ya ba naira biyar sai rushe da kuka biyar kawai ko da ta jami'i ya zo masallaci zai shiga ya shiro wani ne karbin shi ne ko waye ko ya zama a ta naira biyar da ya san ta fanne wa biyar din sai ya koma gida dubo ta daga nan sai kuka daga nan sai ya bar sallar ma daga nan sai ka faɗa da abokai me yawan zaka da ya faru ne kwana biyu mun kasa gane kanka wata biyar sai shi sai bai gani ba bai da faɗin kirji to mai faɗin kirji shi ne musiba za ta kullo ta can wata takura ta can wata jarabawa ma kyau ta can amma kuma wannan abin ba zai hana ya ci gajiyar ranar ba an maki fanna ta can an maki kaza ta can an maki kaza mara daɗi ta can an ba za ta hana ya taɓa ilimin gari ba za ta hana ya karanta alƙur'ani ba idan wallafa yake ba za ta hana ya rubuta wani abu ba ko ba za ta mantar da shi iyalan shi ba da iyayen shi da aikin shi wani shi ne mai yalwataccen kirki amma mai takorin kirki shi ne abu ɗaya zai rikita shi dan kankanin abu sai tabbaba mashi asarar manyan abubuwa saboda kuncin kirki to yaron da yake yawan ka to zai zama mai yalwataccen kirki musibu ko jarabawa da gwagwarmaya ta rayuwa zai iya dure ta za ta tunkaro shi kuma ya canye ta ce wai ba wanda bane kaza ya faru da ke sai shi ne kaza kan ba a jiki yana da yalwataccen kirji ne in wani ne sai ga ya koma gefe ya tsuguna fa'idodin wata guda su wuce shi bai ci gajiyar su ba to kuka da yaro yana taimaka mashi da wannan abu sannan ya ce wa yusa kai da taimako sannan yana kara kyautata nan ce taskin a harshe na larabci ita kalmar abin da ke nufi tantimawa kamar zuciya ba za ta tantima ta ba nan fiskalari ne nasu kwakwalwar ko zuciyar shi ke ma da kwakwalwa wata ita ke da kaso mai yawa na aiki a jikin ɗan adam har ma likitoci ke cewa saboda muhimmancin da ka duba irin kyakkyawan karanta aka bata har ma malaman fikihun musulunci ko shari'ar musulunci ta wajen Allah da manzo sallallahu alaihi wasallama suka sa kaida da duk wanda ya fasa ma wani kai har asiri ya huda wannan fatar ya huda ta gabanta ya fasa kashi har yanzu nan an leƙa za a hango fatar kwakwalwa to in aka tashi maganar diya kaga wannan ko da ganganye mashi kisa ne na abiya diya diya cikakka za a biya mutum ko ya mutu kawai mutu ba kawai dai kira za su ce a jira a gani in ya mutu to kaga hukuncin ya koma kisa za a kashe wanda ya mai bannan amma idan bai mutu ba aka zo maganar diya sai ake dinari ne saboda muhimmancin da kwakwalwar ke da shi to wannan kuka da yaro ke yi shi ke motsar da kwakwalwar shi ba a bata ta kwanta ta daskare ba a koda yaushe a shirye take ka yi aikin da za ta iya a daidai lokacin in na a gane wani abu ne to da ya shigo za ka gane in na a tuna wani abu ne da ya shigo za a tuna wani shi ne tafi sannan wa yukumi mizajin sannan kuma wannan kukan da yaro ke shi ne zai ba da kariya da mizaj yanayin shi na jiki kila ɗaukar zafi kila ɗaukar sanyi kila kamuwa da cututtuka cikin sauƙi domin kukan da yake yi zai ƙarfafa ko ƙara ba shi kariya ƙwayoyin halitta da yake da su waɗanda suke ba shi kariya ga kamuwa da cututtuka ko rashin warkewa in an kamu to duka zai zama an kawar mashi da wannan matsala saboda kowane yanayi na jiki yana da shi sannan wa yusiru hararar da ita da rikiya sannan wannan abin shi zai motsa ɗabi'ar shi من في جريدة الكتوى فترة طبيعية من خير أو شر تصدر عنها صفات ذاتية تبيع رشي إذا تبيع رشي تترف مسلمي تقوكا دي تفتر دي كرمين يدو دي كرمين تبيع رشي ذات زمتا تتاء أكا يا تاسو بالكتاب sannan wani hannun tabi'a ta da jafi ma fi hannun alkuloni sannan zai motsar da tabi'a wannan algariza tabi'a ma'anawiya wannan tabi'a yana nufin tabi'a hissiya sannan zai motsa tabi'ar shigar tun kuɗa abin da ke cikin ta na mara amfani a cikin gajjini a cikin farkon shi a cikin sel-sel shi cikin gangar jikin shi cikin waye cikin waye ba a rasa wasu ababe waɗanda ba su da amfani ga mutum to wannan kukan da yake yi shi ne da rika cire ababen da ba su da amfani wani abu da bai da amfani ba wani abu da bai da tasiri wani abu da bai da bukatar shi kukan da yake sai ya cire mishi sai zama shi a jikin shi zallan ababe ne masu amfani to sannan sai ya ce wa yadfa'u fadalatin dimaghi min al-maqami wa ghayrihi wa ya wannan kukan da yake shine zai tunkuɗe mai fabalatin da dimari min mafafi sai iwa a samu a cikin kwakwalwar mutum wasu ababe da ba su da amfani masu kallon maganin gargajiya da su cewa jini abin da matina wane ne su malin shi ne a kawai kalmar mafa a cikin kwakwalwar mutum za ta iwa a samu wani abu da bai da amfani ko kuma ba zai maka tasiri ba to yanzu kukan da yake shi ne dai cire wannan abu a kwakwalwar su kaga da abu kwakwalwar ne aikin ta na hakika mara kinta wannan gaba da mutum zai ke duba minta guda da sa'ada littafi ne da shi ma da ya nuna da kai da yawan shafa an buga shi musamman gudu na tafi cikin mujalladai guda biyu manya to wannan shine abin da wannan fasalin ya kunta kenan kukan da yaro ke yana da fa'ida shi yasa shekul islam al-mujaddid Uthman ibn Qodi Allah madaukakin sarki ya masa rahama a cikin littafin shi ya usulla wa ihmadul bid'a da yayin yana lissafa bid'o'i musamman kuma yana ishara zuwa ga bid'ar da ya cimmawa ana yi a kasar Hausa shine yace hana dan kaciya kuka bid'a ce makaruhiya duk wanda ya hana dan kaciya kuka ya ne ya yi kaci na kai wa yaro kaciya ba a hana shi in ko ana so a hana shi kuka sai dai a hana shi ta hikima ana mace kaciya ta ce ga wata soyayyar kada yau ya yi amma kai wani babban ya kada ko da babban za Allah ya kai ya san me kai da aka yi masa dan ko fulakin da ya bace tabbacin ya bace amma daga na ya kule a rika ce ma yara yara da ina wanda rago ne wanda kai wuri sabani lokacin to ba a hana in har ana so a hana shi kuka to ai wani abu ya ɗauki hankali shi da kai ke daina kukan saboda wancan fa'idar amma ba su a ce a rike hula da ke to za a maka kaciya za a maka kaciya in kai kuka sai na zalika ta yi bid'a ka tuba zuwa ga Allah sannan ka kiyaye gaba ka saka ko ɗan ka ne fa in kuma aka ba shi kazar ya ture ya ci gaba da ratsa iwa ba shi zai bari zai waya kwana biyu yana yi kuka ma aiki ne zai wuce ga wuce ga zuwa yamma sallah ya nema abinci ya ya kuma huta da kukan dare to haka da karamin yaro ba za a zo a ce likita yaron nan duk in dare kukan ya yake mana yi mata a tsiwar da ba a yadda ba a kai dai ba ko kai babba ai kaga bai kamata ka rika shan magungunan bacci ba sannan kai bacci ko saboda suna yaro ka bar yaro ya bacci bisa ɗabi'a bisa ɗabi'a kuma yaro ko baka mai allura ba idan ya kwana kuka kai ka tabbatar kiran sallar farko na asuba ko na biyu zai koma bacci in aka yi tare ya kai karfe biyu na yamma bai bai farka ba musamman sabuwar haihuwa yana ta rama wancan to kaga kenan idan ka sa shi yayi bacci da daddare bacci ba na ɗabi'a ba to kuma kila zai yi da rana idan yayi da rana ko bacci ne mai yawa in ko bai yi da rana ba yanzu ka ana ki na ɗabi'a ka tirsa ta maki tirin naka da ka wannan kukan da yaro ke yi iyayen dauke shi wata ni'ima ce daga cikin ni'imomi wani zai iya bayar da duniyan nan kaf inda ta ce dan a ba shi ta ɗaya to kai kuma me ka bayar aka yi maka iyakun dai da ko yawan sauka ba ko da amma ka yaga dama ya baka ya abu liman yasha'u inaka wa ya abu liman yasha'u sukur kalmar za ka kalla ya abu ya ce yana ba da kyauta kyauta ce yake ba wa sai kana ba ka mala ce faslun wani fasalin kuma wayan bai ya wajaba ko kuma ya kamata Allah yu'mala amru kimasihi wa ribasi wannan kuma iyaye mata ne sai ko mu maza da zamu kawo kayan aiki ya kamata kada a rika takaci da al'amarin kimasihi goya yaro goyo da majanyi haka wa ribasi da saure abin nan da saure yaro shine dai duka wadin ma'ana sai ce ke masu da riba lallai idan aka haifi yaro to uwa ta san iya abin da za ta rika goya yaro kada ɗauki da a mutanen turai a gaida ke yan boko ke yi ko ya sa rake ya gama digiri ya haske ya bar gari sai ya canza cinta to dan boko ne wannan goyon da uwa ke ma yaro ba karamar alaƙa yake kullawa idan ya yi kwanta ya gaji ya gaji ta goya shi kana saka shi a wani kwallo ko a rika gungunawa kamar ke ji a tsufa mare shi ma ya zama wani kayan cece da za a saya a uwar ta goya shi in ana zafi in ana sanyi ga yara da jin sanyi ta jin jini ne dan sauran aikace aikacen har za ka yi da kiyaye kada ka yawan tsammaki to lallai kada a yi sakaci ga al'amarin goya yawo walau shakka alai ko da hakan zai matsa ko walau shukka alai ko da an matsu ko da an shiga takura da irin wannan ila uwa za ta ji ta tafi da goya yaron nan baya kan kwanciya shi in ka je an kwanta ta koyar ma da ko da daddare ya goya shi shi ne mata suka damu wani da ba a ko sai su goya shi akan matashin kai in ya ji shi kamar a goye shi sannan ne ji to kar a kai duka zai wuce ko nono ta take kara daya in yayi yawa shi zuwa a yayi kuma in sha Allah ranar da ka fara cin gajiyar to ana kai kuma kadai ya sun iya gajiyar da lafiya a ga bai kamata a a damuwa ba ya ga mata na bukatar su ma a wa'a an karar da su ba damuwa ba ce a goya shi ya ce ila ayyasu doba badanu har zuwa lokacin da jikin shi zai karfi to daga yaushe ne yaro ke da bukatar yawan goya tun daga haihuwa har zuwa lokacin da bai iya zama ba daga lokacin da yaro ya iya zama to ake rage goya shi uwa ta fara samun sauki uwa ta fara samun sauki to har zuwa lokacin da jikin shi zai karfi wa takawa a azabu gaban shi za su yi karfi wa ya fi ta ala arfi zai iya zama a kan ƙasa in ya zo zai iya zauna a kan ƙasa ya dafa ya yi kaza ya yi kaza to irin wannan duka babu laifi a iya rage goya shi wata ta iya abin nan to fa hina idin yumarran to daga lokacin da yaro ya fara iya zama to a lokacin ne za a fara horar da shi wa yujarrabu ala al-harakati wal qiyam qalilan qalila a fara horar da shi a fara training da shi akan motsi da kanshi ko kuma motsi wanda ya wuce wanda ya saba yi lokacin yana goye wala qiyam qalilan qalila da kuma tsayuwa kaɗan kaɗan farko abin da ake fara koya mashi zama har ya sa ba a tattare shi bai da aka yi wata ɗaya wata biyu ya wuce wannan gabar da da ake iya cirewa har kafin ya iya zama sosai zai sha faduwa a ƙasa kamar dai ya iya abin da za a yi kar a bari ya fada in kuma ya faɗi to galiban da ga farko da yaran ke yi Allah na cewa ba ta zama mai cutar da su daga nan sai a yi magana ranaki to idan bai kai lokacin da ya fara dafa wani abu ko neman wani abu ya miƙe ba ba a so a rika kaga yaro ana aji za ka lalata masa kafafuwa zai iya zama irin mai gwani gwani mai tassa tassa zai ga ya zama buɗe iyaye suka damu shi yana tsaron da iya tsayuwa suka fara kokarin tsayar da shi amma ya fara da rarrafe to shi kenan to idan ya iya rarrafe ɗakin ma ya kamata a canza duk satin da shi duk wani abu bai karfi a ɗauki duk wani abu da ba a so a fasa ko da ke cutar da yaron a ɗauki to wani yi zai kome da mutane akwai yadda da ke fara da rabi zai iya zama ba da yi in bai samu ya yi na gwamnati ba zai yi private sector wala da ya yi za ka gana kai da kaza sai a fara wanke wanke me kuma za a tashi ko me za a jaji ko inda wani gida yake aure yanzu cokali dai ka ji kwasa ya zama da wannan sai dai a kawo wani kuma to da irin wannan duk sai a kawa duk sannan da ya bai laifi ba kada uba ya dawo ya ta faɗa duk sai ya gama mata zai ce ga yaron da yi wani kafin kuma zai dawo kan farko to juna da za ka za ka shi kuma ran a gaban shi yaron ya siyo maka shi shayi ruwan shayi to da ni da kai ba gara fata miro ba da kuna da ruwan shayi to duka dai kar a zargi juna yace idan ayyasira lahu malakatun wa kowatin ya faɗo zalika bi nafsi haka iyaye za su yi ta horar da shi har ya samu iko da ƙarfin aikata haka da kai zaman ana kan tattare shi ana kan tattafe shi tafiyar ana kan ririke shi ana kan kakkama shi yana kan matsawa kaɗan kaɗan na kan taɓa ɗaya biyu ɗaya biyu ɗaya biyu a ake shi wata na a haka har ya kai lokacin da ya fara dafa bango har ya ɗan fara sanyi ilai yana da yayi kowa ya ana ta kai eh ya dan fada kai har zai zo rubin da ga yake ga abuje irin ki ne wata na wata ga abu wani kawai a da da take da duniya kudi ne mashi yawa har ya je sayarwa inda da hudu sai ya abuje wannan shine fasalin wa'azin da wannan fasalin ya kunta goye yaro kula da shi wajen iya zama rarrafe tafiya da sauransu ya ce faslun wayan baki ya kamata a yiwuwar tiflu kulla amrin yufziku a bai wa yaro kariya daga duk wani al'amari da zai firgita shi shi ne zan suka ba da misali kana da gida a nan bakin titi motoci na wucewa su yi hon waye ko jiniya ta masu mulki ko wasu jami'an tsaro ko kuma wasu masu tirenin a ƙasa su wuce suna wake-wake suna kururuwa suna kaza to sai ka tashi a gidan ya kai shi inda babu wannan kururuwa har sai ya kai lokacin da wannan abin ba zai tashi ba saboda komai na yaron a lokacin kamar ɗan tamfurari ne duk wani abu da za na kirkita shi da ya buƙa mishi al'amura to abin da ake gudu shi ne ya taso a haka ga inda ya kamata ya zauna ko kwakwalwar shi ta zauna ko zuciyar shi ta riƙe kowa ganin shi ya waye to ana rashin sa'a aka tafi a haka ba ɗan kuɗi da shi to sai ya zama wannan a masa za a ga da kawai ba ya firgita shi ba mishi komai ba to kawai ya rikici to ya kamata a kiyaye yaro daga duk wani al'amari da zai firge kai to sai ba da misali min al-aswati shadida shani'a daga duk wani sauti mai tsanani mai firgitarwa mai tsanani mai firgitarwa a gobe a tausaya da kar da rikaɗi ba a so bai da amfani walmana wiri alfarfi'a da ababen gani masu tsoratarwa masu rudarwa kada kada a bari yaro ya rika nemi kan misali yanzu ya ce kawai a kunna goro irin tunanin nan na gawo to kada a bari ya rika gani a nisan tashi da gudare su gaba da a share kasar ma an yi ne gani gila ba su ne ke to aiki yana rasa ne a kan tashoshin to ka samu wani timin ko kuma ta da yaron ba zai zai kalla ba ka je can ka rika rasa amma shi kada a bari ya rika kallo duk wani abu da zai firgita shi ko da fito da shi sai kada mutum shi wajen wasu awaje da za su firgita shi wani harakati da mutsirita ko kuma wani motsi da zai tsorata shi wani ya sanyo kaya kamar wani dodo-dodo ko a kama shi ta baya bai san za a kama shi ba ko irin da za su ɗauke shi ana wurga shi sama ita hukuna a tafi ana da shi haka duk wani abu da nake mai kwakwalwar tunanin tana rikodin idan ba a yi maza maza an yi da gefen bai ya riga ya zauna har zai girma a haka dai kasu sai ka zaɓi wani a cikin mutane babban mai maza ya yi da jikoki amma ya riga cizon kuregi babban riga ya ma rasa yanzu ke ba wani ciwon da ke sama yake haka ba haka ce aka samu yana yaro ke zaro sura tsoron da shi kwakwalwar ke ta tsaya a haka sai aka ɗaure ta a haka amma kwakwalwar shi tunanin shi wane ne gaban shi ba ku gama tsayawa a masaukinsu ba suna yawo yace fa inna dhalika rubbama adda ila fasadi quwwati ila aqila bi ta'tiha fa inna dhalika domin wannan abu sauki ne tsanani abadan kallo motsa yaro motsawa da za ta ruda shi kamar gurgawa sama me yiwuwa wannan zai iya kaiwa zuwa ga lalacewar karfin hankali da za a taha saboda launin hankali sai a ce kai shi zuwa ga hankalin sai sama rauni shi ne ba mahaukaci ba amma dai bai da kaifin hankali bai da kaifin gane abubuwa ga shi nan dai iyaye suka tambaba ko ƴaƴa ko bilayi da aka kyale su suka yi kai yadda suka ga dama da shi lokacin yana yawa ya ce bala ya tafi uliha ba da ke bari sai na ba zai ci gajiyar kwakwalwar shi ba da hankalin shi ba bayan ya girma ko hankali shi ne babban jariyai hankali babban jami ko karatu ko ilimi aka yi kuma hankalin ya wuce ya kawo sai ya ji ita wani irin aiki har shi ne aka ce da hankali da ilimi suka yi jayayya wai wani ya fi daraja ne a rayuwar mutum ilmul anini wa akal da akilar sai da kamar zallabi min kuma kan akalar sharawa da ilimi da hankali suka ce wa ya daraja ilimi ya ce na ci ka daraja hankali ya ce na ci ka daraja shi ne ilimi yake ce hankali yake cewa jami ne ake sanin Allah yanzu ma wa shi karatun shi bai san Allah duk karatun shi to shi kuma ilimi sai yake ce mashi to amma da ni da kai wane ne a cikin mu Allah ke siffanta kan shi da shi ilimi ya ce ni ne ba kai ba da kusan da Allah ke mutunta al'adu da kowa da aƙidu amma ya ce al'adu al'adu mu al'allamu shi ne shi ke nan sai ilimi ya ce a kan na sallama wannan jayayya fa ba da bil aqli an da ilmu sayyiduhu fa kabbara al aqlu ra'sa al ilmi wa sai hankali ya subbanci kan ilimi ya ce ga na yadda kana gaba sai ya ce kaga amma dukkanin suna da matukar muhimmanci to idan aka yi ta wasa da yaro a irin wannan ne da zai girma ba zai shiga cikin hankalin shi ba to mene yake nufi da hankali a nan akwai akalu mun ce akalu hankali shi wannan hankali shi ne wanda in aka rasa shi ba wai haukacewa za a yi ba a'a za a zama mara hankali ne bari ba da misali abubuwan da suke tsaye psychology na musulunci suka ce abubuwan da guda uku a jere akwai hankali akwai hankalin hankali guda biyu ga hankali sai kuma hankalin hankali idan mutum ya rasa hankalin hankali to shi ne sai ce mashi mara hankali idan ya rasa hankali wanda shi wannan hankalin yana da hankali to sai ce mashi mahaukaci sai za ka ce a duniya mutane uku ne akwai mai hankali akwai mara hankali akwai mahaukaci to wanda iyaye wanda aka yi ta wannan wasan da shi zai girma gangame ne amma bai da hankali shi kuma rasa hankali bai sa mutum ya samu sauki a lahira a hauka ita ce ta a samu sauki a lahira ko kai da kada mu an talatin adadin majnuni hatta ya jika amma mara hankali a wallahi kawai ko ta shi da shi kafirai kafa inda kaga wanda ba musulmi ba in dai mutum ba musulmi wani karanti da Allah bai da hankali to da ana kira da kansu Allah zai kare kafirai kaf ke wuta wuce kawai a wuce su wuta me za su ce wa Allah wa faru da kunna na kuma au na aqil kunna fi al-qalbi bayan an watsa sun ji ta ba dama a ce dai in iya iya ne in su rika wa juna magana na ta ka gani ko lokunna da kuma da mun bi kiran Allah da manzon shi mun musulunta auna aqil da mun yi aiki da hankalin mu kaga yanzu sai ba kan su mahaukata ba sun nuna dai kai su ba su da hankali a shi lokacin nan ba auna aqil aqil duk wanda ba musulmi bai da hankali to sannan a cikin musulman kuma akwai mara hankali ko ya zama rashin hankali saboda tarbiyyar rasa tarbiyyar addini ko kuma rasa hankali saboda rashin kula tun yana yaro shine malam ke magana annabi ke ta fi hayar ma umar da aka da a wannan duniyar ne za ka mutum na tara abin da ya fi sarki ka samu dukiya da azurta ka da ita ne tarin yawa ba ke ke magana ba eh ga dukiyar kana da ita amma ba kan abin da ya kamata kuma kullum gani kake kazaba ma ita kake nema mana hakkin wani ɗan cancani a ce misali yanzu mutum ya tara abin da ya za a raya shi shekara ɗari biyu nan gaba kullum ya kashe naira miliyan biyar kuɗi ba za su ƙari ba amma kuma a haka ita mahaifiyar za ta ce dubu hamsin nake so zan ta yi wata hidima zan je kauye biki ya rika ma ba ku ku ma ma wallahi kuna gari ne kawai ba ku san halin da duniya ne ke ba zan je siyo maka rijiyo ki rika bin halin da duniya ke ba ku da da'a fara da ruwan sun baka ke wanda da kai da kaya an tawa ma duka da abika ga kuma ni umnika ma makomar makalafa da umnika to in haka yawan da yi wa mutum irin wannan abubuwan sai ta so bai da wani hankali shi ba mahaukaci ba ne kenan zai iya zama wani sahuhu sahuhu sufa hau kenan ko saki don haka kada a duka ma ya zo irin wannan fa inda guda ya fita da ya bada ke bari ba zai ci gajiyar wannan firgitar wanda ake mashi ba bayan ya girma fa idza arada lahu aridun min zalika idan wani mai bijirowa ya bijiro mashi daga haka irin aka firgita shi ko aka bashi tsoro kaga yara ba ya sun ji tsoro dan da nan zaka sun ji tsoro to yaro na jin tsoro me ya kamata a yi shine ma da ya faɗa da ya za a yi فينبغي المبادرة إلى تلافيه بضده يا كما تأي مزا مزا أكجوتا وذن شاك وذن ترجتر وذن أكي من دكيشن ترجتر وذن أكا ينا ينا ينا كوي أي sai sai gida aka kawo wuta wani rijiyo na kunne labaran duk da ƙarfi wani abu ya fashe ta ta ga ya firgita ya kigice to abin da ake so uwa da uba su a daidai lokacin ai maza maza ai wani aure da yake mai cewa ai wani aure da shi dariya yana so a rungume shi yana so a rika taba kuma shi yana so a rika taba kafafuwan shi ai maza maza ai to da yan kuka ki wannan firgitawa tana nan ta shiga jikin shi idan ba a ji ta baya da aka sinta ba za ta samu wurin sai ka zauna ba za ta bayyana wata da ya girma ya yi auren fadi aiwuwar fadi sai firgitar ka dawo sai da wani rudar da rudar ne kawai rudar da rudar a firgita a firgita da yanzu kamar cizon nare ya jawo sa to a yi maza maza a yi abin da zai kawar da wannan firgitin wa inafihi bima yunsihi iyyahu ai maza maza a ce mai mashi kewa da abin da zai mantar da shi wannan abin da ya firgita shi ko kuma wa ayyul kama wa ayyul kama sadihu fil hali ko kuma a gaggauta bashi mama dan da ake kwanta dauka ta fara fara bashi mama yaro na karɓar kan mama ya fara soso duk firgita da ake mashi ta tafi yanzu ya ɗin maman da natsuwar da ya samu ita za ta mai waccan firgitawa su da ko ya girma ba za ta yi mashi tasiri ba abun nan babuka ne masu kyau kwarin wa yusaribu ila razaihi li yasula anhu zalika al-mud'idu lahu sai ai gaggawar shayar da shi domin a kawar mashi da abin da yake abin da ya firgita shi din nan ai maza maza a shayar da shi ولا يرتسم في قوته الحافظة فيحفر زواله kada wannan abin ya yi zane ko kada ƙarfin wannan abin ya yi zane a zuciyar shi ko a taskar shi ta ajiye abaki ya ce ba ya asuru da wani sai gushewar abin sai zama yana da wahala sai a zo a yi ta fama a yi ta kaiwa da komowa amma ina abin ba zai gushe ba yake cewa wa yusta'malu tarhiduhu bil harakati latifati ila an yanama ana so ai ai amfani da tamhidu ai amfani da shi fitar da shi bil harakati latifa ta hanyar dan mummotsa shi kadan kadan ila an yanama har zuwa yi bacci naka dauke shi aka rungume shi uwa ta baki mama to in so samu ne ai maganar aka yi bacci yadda aka sarki ta yi ta yamar an ta yi bacci yana yin bacci ya sha mama an lallace shi ana ɗan shishafa shi ana ɗan jijjiga shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan yana yin bacci shi kenan tana fat har da ilimin dirja wai ta abubuwan da aka sarki ta yanzu sun zama tarihi sun bace a tashar shi memory yanzu bai haddace su ba ko da nan gaba ba za su dawo a wayanin ɗinsu ba da aka yi ce fayansa zalik daga nan yaro ya bacci ma sai manta da duk wannan abin da ya faru ya ce wala yumaru hada al'amur ba za a yi sakaci ga wannan al'amari ba fa inna fi ihmalihi iskanu al-fasari wa zaw'i fi qalbi domin a cikin sakaci da kula da yaro bayan an firgita shi akwai zaunar da ko wanzar da wannan firgita da tsoro a zuciyar shi fa yanke wa ala dalika sai ya taso yawo ya girma akan haka sai gan shi babban mutum amma kuma ababe na firgita shi ire irin waɗannan wa ya so zawaluhu wa ya ta'azzaru sai gushewar abin ya zama mai wahala sai ya ta'azzara ya wuyata ya tsananta har ma ya zamana ya zama wani gabu na guda ciwo mai wuyar magani wanda bai wahala ake magancewa ku sai ce fasulun alaikum assalam na
ya gida da Allah an yi ne su kuma shi ya zama da milin kaza ko rikin ku ya ya ba na da su da su babban wanda ba
a ba ba ba su a cikin rikin da yaro da wani abu musamman wanda ba na hakika ba in ma na hakikan ne ba su gara dai kayan da yake mugun wasan da su duk akwai su sama ana a kaga su sama ko a wasu irin farin ba in karami ne ana ga za a iya koya shi to a koya shi in kuma ana gaba za a koya shi ba to a iya abin da za a yi ai ko ta kawa ma shi aka fata bulla masa ka'atun ko to shi ma na famla ugu masa ka'atun da iya abin da za a yi na ganin bai yi ba amma kada a rika tsoron da yaro da wasu ababe na hayala ko da suna ma da hakikar kada a rika tsoron kashi da su to da shi zai zai taso a matsayin kuma su ne ababen tsoron yake shi shi sai ce mai ga karina ga karina ka je nan gida idan ka gida wa wasu na cinna maka kare a to ana ji Allah mana kawai inda bai ai ya san kare ya kamata ya san Allah da jin ayoyin Allah yana jin karatu a cikin shi to da ka bada amfani da wannan salam ba yace faslun wa yatagayyaru halul mawludi halin yaro jinjiri abin haihuwa yakan canza inda na ba shi a sinani lokacin tsurowar hakorai wannan kuma sanannen abu ne za ka wuce da hara ne wa suke za ka yi da san wani zuwa zuwa zuwa cuta ce ta same shi ya ce wa ya yi bi ilkai za ka ga yaro yana yawan amai wani da abin da ya yi amai ko me ya ci da ya yi amai saboda ne zazzabi da lalura ta tsurowa hafa harshe abin nan haƙori wannan kummiya da kuma zazzabi da cututtuka ake zazzabi wa ne ne ga musu'ul akalafi da kuma miyagun halaye wani yaron idan haƙorin shi na tsurowa to yadda ka san babban mutum mu sai ka ce har mugunta shi ta samu za ka yi nan da na ya jawo wani abu ya cin tsarar in lafiya lafiya ne ba zai yi ba amma da fushi za ga ya kamo yar wurgar kuji ya kamata iyaye su fahimta ka wala siyama idan kana da ba su hafi wakati shida wal barki musamman kuma idan lokacin tsurowar haƙorin lokacin abin nan ne lokacin abin nan sanyi ne a shita lokacin abin nan ne madara walbar da lokacin sanyi an ce a shita lokacin zafi walbar da lokacin sanyi to idan haƙorin suna fitowa ne lokacin tsananin zafi irin da bazaran nan kamar yadda suka ce daga watan mai june july idan a waɗannan watanni uku yaro ya fara haƙori iyaye da sun haƙura wahalar da zai ta ta musamman ce walbarci da kuma lokacin sanyi kamar ka ce karshen Nuwamba, Disamba, Januwari da farkon Fabrairu. Waɗannan in a nan tsakanin zai fara haƙori iyaye sai dai su yi haƙuri. Haufi wakati sai to shiddati har shi ne da ko kuma lokacin zafi da tsananin sanyi su ne da wayan ke faɗa sai da bar da kuma sai da ashita da bar da kuma shita da har. Mana ce wa Ahmadu Aukati na ba ta hasar rabi'i lokutan da aka fi godewa ko yi suka fi dacewa a ce yaro ya fada haƙori su ne garrabi lokacin kaka nan ce arrabiru shi ne bai rage tashi sosai lokacin da ke tsakanin sanyi da zafi kamar lokacin da damina ta zo ƙarshe a kamar lokacin da aka fita sanyi ba fara zafi ga dangadan ba kamar ka iya tashi daga tsakiyar february da March hada da farkon April wanda tsakanin yaro ya yi haƙori a lokacin duka babu dama za ka bai wahala sosai sai kuma idan ka je ƙarshe ruwa ya yi sauƙi ko ba a fara sanyi ba damina ta fara tafiya irin Oktoba, Nuwamba, shida da farkon Disamba to sannan tsakanin yaro ya haƙori babu damuwa waɗannan lokutan inda rijista ake wa yara su yi haƙora ga waɗannan lokutan za a damar musu amma ka ga duka kuma rabin Allah ne yadda ya ga dama kuma ma sha fa'ad wa waqtu nabati hadin sab'ati ashhur lokacin fara surowar hakora daga wata bakwai shine tsaka cikin lokaci mafi yawan yaran duniya a wata bakwai ke fara hakori wa qad sabbuti fil khani ka bayar da ke fara hakori daga wata biyar amma ba su da yawa sannan wa qad taka akharu ila la ila al-ashir kuma fitowar haƙorin yaro za ta iya jinkiri za ta iya jinkiri har zuwa wata goma kaga ya fara cikin wata biyar sai zai kai watan goma ya gama amma kuma wani ba zai fara ba sai watan goma to fa yamba gin talattu fi tadbiri wa kata da baka ya waje ba a rika nan nashi da tausasawa wajen kula da yaro lokacin surowar haƙorai wa an yukarrara alaihi dukhulul hamma kuma a yawaita kai shi ban sai yawaita kashi zai yawaita amai duk in ya kashi ko ya amai a je a wanki kada da mu ba ya kai ruwa ya sai sabulu idan kuma uwa ta yi hakuri cikin tarbiyya ne wa an yi gaza gaza an yasira kuma a rika ciyar da shi abinci ciyarwa kaɗan in zai yiwu a rage ba shi ma galibin ma ba za su karɓa ba yana ta fama da rashin lafiya fala yumlahu batnuhu min as-sa'ani kada a cika cike shi da abinci haka ta cike shi da abinci zai iya kuma aro maka a ko zai ci gaba da zawon shi ko gudawa da ya saba ya ce wa kadin ya abin da kun tsela kun basani akwai yiwuwar cikin yaro ya baki intila kun basani shi ne ciki ya sassauta ya sakwa sakwa to akwai yiwuwar lokacin da yaro ya fara haƙori cikin shi ya zama ya saki da ake sai ka sayar kadan kadan tashi to irin wannan bai za a yi kwayo usabu bi ma yanfi sai a rika naka yara ko a rika sa mai kenan ko tufafi ko فانفسوني ولتسكن مثل إصابة سوس عليها كمون الناعم كبر أسامي وانا أو نجاك جاك wanda yake da wata auduga auduga mai tauri sun ce kamun wani tsoro ne da suke samun abin shimfiɗa da shi to kamar yadda samu wata auduga ya zama da dai tufafin da za ka saka mashi mai toshi ne saboda ne idan ya cika yawan kashi hatta dubar kan za ta iya zagewa sannan idan ya cika yawan kashi za a yawaita wankewa shi kuma cikin shi bai cika kan haka ba to dole sai an ɗauki mataki wajen tufafin da za a iya samu wani tufa mai kaushi kaushi mai tauri tauri duka sai a ce ya gama a kuri in sa iya ciwo masu kan kaushi kaushi ko in za a sa a wani wurin a yi mai shimfiɗa da wani mai kaushi sannan a sa mai yake to kamar kamun kamar karam kamar amisul duka wasu tsirrai ne suke samun kayan shimfiɗa wato da ta kuli ta tuhuri ma ta kaddama dikulu ana so a goga da kashin shi da abin da ambatan shi ya gabata kamar zumara da ya bayar da sauran ya ce wa ma ahara kuma ma fa tare da haka ban ila ku matsalin yi ila da sun kalwa kace khairul da hu ne ikhtilafi kai cikin yaro zai rika baci lokacin da yake hakori shi ne mafi alkhairi akan a ce cikin shi ya daure za ku cikin shi ya daure sai kwana biyu bai kashi ba sai dan yaro ya fara hakori aka ga yana koye baya tashi kwana ɗaya kwana ba lafiya ai wannan bacin cikin shi ne alkhairin uwa da uba don abin da yana ya fara hakori zai ci famfas goma sha bakwai a rana ta to uba ya hakuri ka san wani gidan yanzu sai ta faɗa mu biyo mu ba ku su kai ba namcin su kai a to ai iya yanka ba ɗakin su ba kiwoji ba ta da ciyawa ne za ku ma ɗakin ciyawa sai ce ya kun juna kake ne ke lokacin ka idan ciyawa ne ke kuma mu lokacin POB dole ne ba zai ci bambam wa san sun ka ga ba zai ta kaya sai ka to da yi ba kun kullun kullun da yi ba kun dubu ashirin da ɗaya a wata za ka za ka yi ta hakuri in da ya ka dai ya rage na ka ka iya shiga da furotari shi kuma mutum ya zai a rika wanke shi amfani da ɗaya kwana uku kwana hudu za ku wannan kuma in ka gano ka taimaki ka ka taimaki yan baya to da ka cikin shi ya faci a lokacin da ya fara hakori shine mafi alkhairi akan a ce ya rika kome fa in kana batnuhu mutasila inda na ba ta asnani to lallai idan aka fahimci cikin shi ya kome baya kai lokacin kuma ya fara hakori surowar haƙorai to kwa yan bagi ayi badar ila kalli da ɗabi'ati ya kamata kai da za a sassauta ɗabi'a shi gida tufafin da ake samu shi gida abincin da ake ba shi gida abincin da mahaifiyar ke ci duk su suke da wannan matsala gida yanayin ɗakin da yake zufa ko sanyi duka ya kamata a ga cewa an kula da wannan yake cewa fada ce a agarro alal tifli babu abin da yake cutarwa ga yaro عند نبات أسنانه لوكة سرور وحقوريك من اعتقاد طبيعته إذن أتي طبيعة الكتابة مع تأكلي بايا بايا كده يا زما بيد سكيوا wannan za a duba mai ke kawo haka ba abin nan rashin kashi ko rashin zawon da bai da hakura na turowa ga yaro a fassara lafiya shi ma rashin lafiya yake wala sai an fa'u lahu min suhulatihi min suhulatiha bi idari ya ce babu abin da ya ci amfani ga yaro lokacin tsurowar haƙorin shi irin wannan cikin shi ya zama a sake da abin da ya ci nan da nan ya kasayar amma ya zama bai ce da ɗin ɗan gwargwado gwargwado madaidaici kar ya wuce iyaka ya ce wa ahmadu ma ta take mu bihi a cikin masaboko da yuttafaru bihi fata ilu ko yumaru ya ya ce mafi abin da ya kamata ne wa Ahmadu Matulayya abinda za a fi gode wa sakamakon shi wanda za a iya tausasa ko sassauta shi yaro da shi ta wajen tsurowar haƙoran shi to asulun matsugogon a samu zuma a tafa yustafa domin hufasahin wa yi kuma lubiya ya samu wani gari ko wani kyalle ko wani abu ya rika goga mashi ko a rika bashi yana sha أو خبر مسروق معدون بأثر يتخذ لها فساد كذلك ko kuma a samu wani abu kamar kurushi a rika shafa mishi a baki wanda shi ma aka hada da da zuma wannan ko da a tafasa wani ruwa na zuba zuma kan da ba da ya fata ta ran nan garfi da ya gabata ko a rika shafa a dafi shi ko kuma an jafasa da rika samun ruwan ana ba shi ana wani ya zo ma ne da sallar kuma ce cikin dangon shi bai da lafiya yana dangon shi na kuma cikin cikin na bai ce ku je a ba shi zuma zuma da aka ce ta bai kulma da shi aka ba shi ya dawo shi bai warke ba ya dawo shi bai warke ba kuma shi ne tabbata ya warke tun shan farko shi yasa masu masana tsibbin na bawai suka ce idan ka ji mutum ya ce in ya sha zuma cikin shi na baci bai da lafiya in yana so ya maganin wannan rufin lafiyar shi ne ya sha zuma yau kofi guda ya ji zuwa bayan gobe da dare ka zai ga zuwa bayan yaron jijiya sake sha zai ga yaron akwai da zai shafa na lafiya an wanke mai cutar bai da lafiya ya ce wa yan baje bil murdi ya kamata ga mai shayarwa ko mai reno ila ita da wakati a wannan lokacin tantifu sa'adina ka rika tautuka abincinta kada ka rika cin abinci masu mugun nauyi wa sharadiha da ababen shanta kada ka rika cin masu nauyi wata jirtaniban asbiyatal mudirra kuma a daidai lokacin da yaro ke haƙuri ana so uwa ta kaurace ma duk wani abinci mai cutarwa wanda da abin da ta fahimci zai bata masa ciki to zai iya bata wa yaron ciki sai ta kaurace mashi sai ta koma abincin da ita a tafiya ta daidai gurgurun ta san ba zai bata mata ciki ba to shi kenan irin wannan babu babu babu laifi wannan yake ta game da tambaya ke game da tsarin jariri ko jaririya waɗanda su fara cin abinci ba a wannan mun yi bayani a kan shi ko in dai yaro ne na gaji bai fara cin abinci ba fitsarin shi yayyafa ruwa kawai da idan kuma jinjira mace ce ba ta fara cin abinci ba sai wa mutum fitsari ke an wanki wannan bayanai da tattauna illolin haka da dalilan haka da sun gabata na su da ne duk wani eh kaga ba amman kanguru to bayan dai shi ne zai gidi amma ko sun suka nan gaba don dai an koyar da turawa ne kama ake ka gani din sai a zama yawa haka ne da wahala amma dai a koya shi a baya jikin shi ya fi doron bayan uwa yawwa ya fi amma an ta kaka ta nan ita ma zai wuya yi mai daɗin mu'amala ko ba zai gina da ita ba haka ya ci daɗin kwanciya ya bi bayan ta ya huta ya bacci sai kuma an zo sallah ya ta mai cikin kuɗi wa alaikum assalam eh Eh. in dai ban in dai kashin bai fito ba ba ba wata matsala ci gaba da sallar ka ba abin da ya faru da kita sallar ta bata bace ba sai dai idan ya fito ne to yanzu ka ga da dasa ce ta taba ta da dai lokacin akwai bukatuwar da je ka daure yi sannan ta zo ta ko sallah ne amma dan dai kashin na cikin bambas ko kirkarcin a wannan ba ta da matsala sallar kananan ba abin da ke ko ma da misali tana tattar cewa ya yi kashi za ta iya ɗauke shi kuma ce sallah babu wata matsala to da ita ana masa sauki saboda yanayi Thank you.